نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin meladiya muna darasi na ɗaya a cikin suratu almominun na sha nauni sha bakwai ga watan biyu to sha bakwai ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yau insha Allah za mu fara tafsirin suratul mu'minun muna roƙon Allah ya buɗe mana kwakwalenmu da kirasanmu wajen fahimtar sakon da ke cikin surar Allah ya ba mu ikon fassarawa a daidai kuma ya raba mu da fadawa cikin kuskure Allah ya ba mu albarka da alherin da ke cikin surar tsoratarwa da ke cikinta Allah ya ba mu ikon daukan wa'azi a kanta suratul mu'minuna sura ce makkiya ana sura ce yar makka adadin ayoyinta tana da aya Ɗari da goma sha takwas ɗari da goma sha takwas insha Allah za mu fafata a kan ayoyi ɗari da goma sha takwas inda rai lafiya Allah ya saukar da suratul muminuna bayan ya sauke suratul anbiya mana an gama suratul anbiya sai aka sauke suratul muminun Allah ya buɗe suratul muminun da bayani akan sifofi na girma sifofi na ɗaukaka sifofi na daraja ga bayansa muminai Allah ya samu a cikinsu ya yi bayani cewa suna da sifofi manya kamar haka babbar sifar da Allah ya fara ambata akan muminai shine sallah allazina hum fi salatihim khashi'un yace su ne mutane masu kushu'i wato a cikin sallar su kuma suna kau da kai ga abin da ake cewa allahu yasashen zance magana wacce take mara kyau sannan kuma suna ba da zarka sifofi guda uku ga kulawa da sallah da hushuyi a cikinta ga kiyayewa bakinsu ba sa maganganu na batsa maganganu na nagau maganganu na wasa maganganu na wargi ga kuma bayar da zakka in lokacin ta yi in mun dauke ta a matsayin zakka ta farilla sannan Allah tabaraka ta'ala ya dada rufe sura da bayanin wasu sifofi wato da kuma bayanin irin abin da ya tanadarwa bayansa ma'abuta waɗannan sifofi أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سوني ما سو أينهم واتو gado me suke gada suna gadan aljannar firdaus kuma suna masu kaddara madawama har abada suna cikin wannan aljanna sannan surar ta yi bayani akan halittar nan adam za mu tattauna akan yadda Allah halicci dan adam da mataki-mataki ta yi bayani akan asalin halittar dan adam nan kuma daga ƙarshe sura ta yi bayani cewa lalle dan adam zai mutu akwai mutuwa sannan kuma ta yi bayani cewa in ya mutu za a tashe shi za a tashe shi kawai a za a tashe shi za a masa hisabi za a yi masa lissafi ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين يجي ثم إنكم بعد ذلك لميتون سيدتي وكما ثم إنكم يوم القيامة تبعثون لا تشركون bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani akan karfin kudurarsa da ikonsa da isarsa ya halicci dan adam sannan kuma ya dora shi wato akan mataki bayan mataki sannan kuma sai yi bayani akan sauran alka'inat sauran halittu almuktalifa daban-daban da Allah ya halitta wanda dan adam yakan iya ganin su da idansa kuma ya amfana da waɗannan abubuwa Allah ce walaƙad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin wa anzalna minas sama'i ma ma'an biqadarin Allah ce fa askannahu fil ard wa inna 'ala dhahabi bihi laqadirun sannan Allah tabaaraka wa ta'ala yayi bayani ya kai aya talatin. ya jero bayani dangane da kissar wasu annabawa da kuma mutanensu kissar annabawa da kuma ainihin wato mutanensu ya yi bayanin kissar annabi nuhu tare da mutanensa wanda za mu zo kai insha Allah kamar yadda ya yi bayanin kissar annabi musa tare da fir'auna da mutanensa sannan kuma ya yi bayani akan wato irin karfin halittansa da ikonsa ta yadda ya halicci annabi isa ba tare da uba ba Allah ce waje annabna maryama wa ummuhu aya kashi waje annabna maryama wa ummuhu awa aya wa awainahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi gamammen kira ga manzanni yace su kula da cin halal ilahi manzannin Allah da kansu Allah ya ce ku ci halal ya ce kuma ku dawwama kuna aikata aiki na kwarai kuma ya yi bayani cewa shari'ar annabawansa gaba ɗaya shari'a ɗaya ce fi usuliha wa aqaidiha tushe da aƙida gaba ɗaya wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida yace wa ana rabbukum fattaqun surar ta yi bayani akan matsayin mushirkai dangane da adda'awatul islamiyya da'awar musulunci suratul mu'minuna ta yi mana bayani karara irin yadda mushirkai suke da gaba da da'awar musulunci kuma Allah ya yi bayani akan ƙarshen duk wanda ya gaba da da'awa ta musulunci mushirki ne ko waninsa sannan surar ta kawo mana shubuhohi abubuwa na daukan hankali da mushirkan suke kawowa kuma ta yi musu raddi kuma surar ta ba da kariya sosai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma da awarsa sannan kuma ta rarrashi annabi din ta tabbatar masa da zuciyarsa cewa ya haƙuri yana kan gaskiya wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون sannan surar ta yi bayani akan nau'i-nau'i wato na dalilai da suke nuna cewa Allah shi shi kadai ne ba dalili da ya ba dalili biyu ba kala kala kala za mu ta buga misalai insha Allah da suke nuna mana cewa lalle Allah shi ɗaya ne kuma yana da kudura daga ciki akwai bayanin da sura ce akan Allah ya halitta muku ji da gani da zuciya ya halitta muku ji kuke ji ya halitta muku gani kuke gani ya halitta muku zukata da kuma ya ya tsirar da ku a bayan ƙasa da kuma bayani akan Allah shi ya halicci wannan duniyar gaba daya kulliman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun yace sai yaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون إيش سيقولون لله قل فأنا تسحرون bayan wannan bayani akan kudurar Allah tabaraka wa ta'ala to sai Allah kuma ya bayani wa annabinsa da kuma duk mabiya masu ji me ya kamata mutum ya yi idan ya gamu da sharrin mai sharri shine ka koma ga Allah ka rike Allah duk lokacin da wani ya face ka da sharri da makaru to ka kama Allah shine babban nasara da za ka samu akan abokin gaba duk wanda ya kama wani ba Allah ba sai ya yi da na sani kuma ya rike iska ya rike shirme kuma Allah ya ce manzo Allah sallallahu ya kyautata da'awa ga mutane yayin da suka masa mummuna shi ya musu kyakkyawa yayi ta hakuri har sai Allah ya yi hukunci ranar tashi alkiyama wa qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun yace rabbi fala taj'alni fil qawmiz zalimin yace wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun idfa billati hiya ahsan kadani idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون sannan surar ta yi mana bayani akan irin yadda mutuwa za ta riski mushirkai kafirai a mummunan hali ta yadda in sun mutu kuma za su yi burin ina ma da Allah ya dawo da su duniya malam duk wani mutumin banza da ka sani in ya mutu wallahi sai ya bude ina ma da Allah ya dawo da shi duniya ya gyara kuskurensa duk wanda bai ba Allah ba sai ya yi da na sani sai ya yi nadama ina ma da ya dawo duniya don ya gyara kuskurensa to shi yasa tun yanzu ka san kana laifi kana kuskure ka gyara kafin lokacin da zaka zo kai da na sani kai nadama kuma yau malayan fa'un nadamu ranar da nadama ba ta amfani kwata-kwata to amma ina wannan buri bai da amfani a wajen Allah Allah ya mana bayani yadda zai ainihin wato tozartar da su ya wulakantar da su innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin a cikin sura fattakhastumuhum sukhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun da ƙarshe Allah ya rufe surar da bayani da umarni da yawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi ta roƙon Allah ya ƙara masa rahamarsa yayi ta roƙon Allah Allah ya yafe masa wa qur rabbir wa qur rabbir fir warham wa anta khairur rahimin wannan ita ce suratul mu'minun wanda in kun lura ta taba bangarori da dama a cikin wannan ayoyin ɗari da goma sha takwas wanda insha Allah ta'ala za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu tattauna a kai in Allah ya ba mu numfashi da lafiya Allah rahmar bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
الله تبارك وتعالى يا بودي دفدا قد أفلح المؤمنون kafin nan imam ahmad da imam tirmidhi allah musu rahama sun da imam nasa'i ba sun fitar da hadisi daga umar ibn al-khattab yana cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam a dabi'a ta sa yayin da allah ya sauka masa da wahayi to akan ji ƙara yayin da allah ke saukan masa da wahayi yadda ka san ƙudan zuma ya taso za ka ji ƙara wanda duk yake alaƙa da zuma idan zuma ta taso zai gaya ma irin ƙaran da ake ji sai ga ana ta gudu ana koya saboda harbi to irin wannan ƙaran ake ji ta fuskarsa wata rana allah ya sauka masa da wahayi umar ya ce muna kallon ikon allah muna ganin yadda annabi ya shiga muka tabbatar da faɗinsa inna sanulqi alayka qawlan thaqila idan lokacin sanyi ne annabi sai ta gumi saboda wahayi wannan qur'ani yace ya gama duk abin da zai sai daga baya Allah ya yi masa halin da yake ciki na karɓan wahayi din sai muka ga ya fuskanci alƙibla sai muka ga ya daga hannunsa sama ya kalli alƙibla ya daga hannunsa sama yana ce Allahumma Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tuharrimna wa asirna wa la tusir alaina warda anna wa arzina yana ya ubangiji ya ubangiji ka kara mu karkara gemu ya ji addu'a Allah ka kara mu karkara gemu ma'ana duk abin da zaka ba mu na alheri ka kara mana karkara gemu na wannan addu'a ce mai kyau kwarai duk abin alheri Allah ya dada kara maka kada ya rage maka idan lafiya ne Allah ya kara mana ita kar ya rage mana idan wadata ne Allah ya ƙara mana kada ya rage mana idan nisan kwana ne Allah ya ƙara mana kada ya rage mana ya ce Allah ka girmama mu kada ka wulakanta mu wulakanci ba shi da daɗi bai yi ba to ka rinka roƙon Allah ya tsare maka mutuncinka da darajarka kada ya keta maka kimarka da darajarka ya ce ya ubangiji ka ba mu kada ka haramta mana Allah ka fifita mu Allah kada ka fifita wasu a kanmu Allah ka yarda mana kuma ka yarda da mu annabi ya ce ya ku mutane bayan ya yi wannan addu'ar laqad unzilat alayya ashru ayat yau an saukan mun da ayoyi guda goma man aqama hunna dakhala aljanna duk wanda ya tsaya da aiki da waɗannan ayoyi guda goma to tabbas zai shiga aljanna kawai sai aka ji annabi yana karanta qad aflaha almu'minun har zuwa faɗin sa hum fiha khalidun imamu nasa'i ya fitar da hadisi daga yazid ibn babanus yazid ibn babanus yace mun ga Aisha yake ummul mu'minin Aisha yaya halin annabi ya kasance sai ta ce ab kana khuluquhul qur'an halin annabi gaba ɗaya qur'ani ne abinda kaman blueprint ne na qur'ani duk abinda qur'ani ya ce ai shi annabi yake alaihi salatu wassalam idan kana so ka gane yaya dabiyar annabi ko karanta qur'ani sannan ta karanta wannan ayar qad aflahal mu'minun haqiqa mu'minai sun rabauta hakika muminai sun rabauta har sai da ta kai walladina hum ala salawatihim yuhafizuna su ne masu kiyayewa sallolinsu ta ce haka za kana khuluqu rasulillah sallallahu alaihi wasallam haka ɗabi'ar annabi halin annabi ya kasance waɗannan ayoyi gaba ɗaya da na gaya muku haka imam ibn kasir ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin tafsirin wannan aya Allah ce kad aflahal mu'minun hakika mu'minai sun samu wato rabauta shine az-zafar bil murad abinda suke so kuma Allah ya ba su abinda suke so a duniya da zahira na alkhairi da bin Allah da dawama akan biyayya gare shi mu Allah ya ce alladhina fi salatihim khashi'un waɗannan mummine da suka rabauta su ne waɗanda a cikin sallarsu suna da khushu'i al-khushu shine as-sukun wa tuma'nina shiru nutsuwa da kwanciyar hankali abinda ake nufi الخشوع الشريعة خشية في القلب من الله جن صورة الله تندق زوجي حتى تظهر آثارها على الجوارح جن صورة الله نزوجي alamar tsoron Allah kuma ya bayyana akan gaban mutum a fuskarsa a hannunsa a jikinsa fataj'aluha sakinatan mustash'ira annaha waqifatun bayna yaday Allah subhanahu wata'ala sai wannan tsoron Allah ya sa mutum ya ji a ransa nutsuwa sannan ya rinka jin kamar gashi a tsaye a gaban Allah wannan shine kushewa wanda yake jin kamar gashi ga Allah shine khushu'i Allah ka ba mu khushu'i abinda ake nufi lalle mu'mine sun rabauta da samun abinda ake nema su ne almu'minun sadiqu mu'minai masu gaskiya wanda sifofinsu suna da khushu'i da tsoron Allah da jin kamar ga su ga Allah idan suna sallah shine abinda ake nufi ta yanda babu wani abun da yake shagaltar da su a sallarsu in ba Allah ba sai ganawa da shi ta yanda idan suka zo ganawa da Allah suna kaiwa muntaha a tazallul wa ta'a iya ƙarshe wajen kankan da kai da yi wa Allah da'a kullum kullum matukar suna yi wa Allah bauta matukar suna sallah to insha Allah tabaraka wa ta'ala ji suke kamar ga su da Allah nan gurin ya kamata mu birki mu yi wa kanmu nasiha mu taimaki kanmu mu ga kanmu gaskiya wallahi malam shedan makiyin mu ne shedan baya sauna daman ya yi alkawari sun mala'aci annahu min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aksarahum shakirin ya yi alkawari sai ya zo dama da hagu gaba da baya sai ya wofintar da mu ya hana mu bin Allah ya ce sai na mai da su ba sa yi maka godiya wallahi malam sau da yawa mutum zai zo yana yin sallah sau da yawa mutum zai zo yana yin sallah sau da yawa mutum zai zo yana yin sallah har ya gama sallah nan bai san me yake yi ba kaga gaba ɗaya babu kushuri a ce ya haramta maka ladan sallah gaba ɗaya mutum ya zo ya wayi gari la ya diri kam sallah bai ma san guda nawa ya sallah ta barka a nawa kana kabbara sallah zai kama tunanin duniya je ka can tafi can je ka can tafi can za ka je kaza gobe za ka yi kaza wala duk rikicinka da ruɗinka da abu da za ka yi nan duk a cikin sallah shi ne yake kawo maka saboda baya son mu la yuriduna bil khair wannan ita ce musibar wallahi to kuma matsalar shine sallar da ake samun ladan ta jigaggiyar sallar cikakken lada ita ce sallar da take akwai khushu'i a cikinta za ku ji bayanin mai malamai suka ce akan wato khushu'i din nan da hadisai da aka yi ta kawo annabi ya ga wani yana sallah babu khushu'i za ku gane lalle muna cikin matsala ba karama ba jama'a ba fa girin girin bata mai ba yin sallar ba an yi ta yadda ake so astaghfirullah wa atubu ilayhi la ilaha Allah kai mana afuwa Allah kai afuwa to shi yasa ake so kai kokari mai alabi yace idan kumta ila salat ko idan ataita ila salati fa farrid qalbaka min ad-dunya wa fiha ka karkade zuciyarka ya zama babu duniya da abin da ke cikinta yanzu ko shedan cewa zai in ka zo yin sallah rungumi duniya da tunanin duniya da abin da ke cikinta ana sallah ana waiwaye ana sallah ana soshe-soshe ana sallah ana danne-danne ana sallah ana makale-makale har magana muna yi a sallah yi mutum zai ya bada umarni ya ce ayi kokar ayi duk a cikin sallah har sauraron jawabi muke kana sallah fa kana gulma to gulma mana kana sallah to kana sato zancen wani ka ji wani yana zance ka bar abin da kake na karatun qur'anin ka so kana sauraron wani duk kana sallah ubangiji Allah muke roƙo ya yafe mana malamai suka ce alamun da ake gane kushuri a cikin sallah na farko dai mai sallah idan ya kabbara sallah Allahu akbar ya kalli inda zai sujada wannan yana taimakawa wajen kushuri a sallah idan ka zo kana sallah Allahu akbar kana kallon can kana kallon can kana kallon can duk abin da ka kalla ya fusge tunaninka a lokacin shi ne abin da ake so Allahu akbar inda za ka yi sujada kake kallo kawai kakka bari wani abu ya dauke mu ko kara ka ji kawai kana a kanka idan ka ga abin zai yau kanka sannan kuma ka yi wa kanka kwalliya da ado da sakina da tumanina a ga alamar nutsuwa nutsuwa a tattare da kai babu wargi ba wasa ko gaban sarkin garin ku kaje ai an muna ganin ka a hoto yadda kake nutsuwa zama kake kai wani zama na musamman ka babbaje ko motsin kirki ko daga rigar ka baka fiye yi ba a gaban dan adam fa kake mai kashi a cikin cikinsa amma a gaban Allah baka da sukuni baka da nutsuwa baka da tumanina kai da aka ce idan ka zo sallah ka ɗauka ga ka ga Allah a gaban ka? alladina hum fi salatihim khashi'un ba su wasa a cikin sallarsu akwai sukuni da tumanina kuma dukkan wani abin da zai iya ɗaukan hankalinka wasa da riga taɓa riga gyara wuyan riga jan wando ɗaure lawurje ko lamurje ko ma me za ka ce masa duk waɗannan abubuwa wani abu ne da yake ɗaukan hankalinka da zarar ka kabbara sallah sai ka shiga wani abu daban to lokacin da ka tafi ɗin nan hannunka yayi wani abu to tunaninka ya tafi can ya bar Allah ke a yi ƙoƙari a kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana wani yana sallah sai annabi ya gan shi yana wasa da gemunsa yana sallah yana karatu yana ta haka na jan gemunsa yana dan gyaggyara shi sallah yake annabi ya nuna shi ya ce lau khasha a kalbu hada lau khasha a kalbu hada da zuciyar wannan mutumin ta samu kushoyi la khasha'at jawarihu to wallahi da gabansa ma sun samu kushuri da kaga hannunsa yana wasa da gemu ko yana taba gemu ko yana kaza inda annabi kenan wannan ya nuna zuciyar ma babu kushuri a cikin ta astaghfirullah wa atubu ilayhi Allah Allah Allah muna roƙonka kai mana afwa yasa annabi ya ce babu wani a cikin ku da zai shiga aljanna da aikin sa ba إلا أن يتغمده الله برحمة منه وفضل سيدي إن الله يلل بيشي دي رحمة سقول إن بلا لسا babu wani aiki wani wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna a cikin ku dan saboda kurakurai a cikin aikin akwai kurakurai sahabi yace har kai yace yayi hanni sai in Allah ya lullube inda rahama ta sa to shine amfanin yawan istighfari kana tuba sai Allah ya rinka yafe maka kurakurai da kake wasa a cikin sallah ana nuna hoton wani yana yin sallah a kasuwa abin ba kyan gani Allahu akbar sami Allahu akbar customer yazo yana ta kaya yana haka yana yana haka bari in gama da wuri Allahu akbar sami Allahu liman hamida ana zai wani kan ma da yaga za su tafi sai ce ku zo ku zo ku zo ku zo na sake sallah daga baya wallahi malam sallah yake yi mata ne suka zo za su yi kaya shi wannan sallar tasa wallahi har yanzu bai gama ba hajiya ta ce to ku je gaban ba ga wani shago can ba eh wallahi mu tafi ga can sai ce hajiya ku zo ku zo ku zo ku zo ya yanke sallar saboda kada ya rasa ciniki ko wace nake ba lalle ya yi ba wataƙila su masa mugun tayin da ba zai sayar ba ana sallah akan tebur mutum ya hau kan teburin ƙofar shagon sai yana sallah akai ga masallaci ga komai in an yi magana ya ce shi musulmi ne masoyin annabi muhammad ne babu khushu isam yana yi yana waiwaye kowa ya je duba sallar su wallahi malam bai khushu'i mai tsoron Allah yana kabbara sallah zaka gane daga tsayuwarsa malam wanda bai da khushu'i kuma daga tsayuwarsa ma za gani bai da nutsuwa kawai zuwa yake yana idan ya soke nauyi kawai ba dai an ce ai sallah ba an je an yi kawai ba shikenan ba ko a karba ko ba a karba ba kawai shi dai yayi kai baka shiga cikin allazina fi salatihim khashi'una ba imam al-qurtubi yake cewa اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو مكملتها malamai sun yi sabani shin khushu'i yana cikin farilan sallah ko ko abu ne da yake cika sallah aw mukammilatuha wasu ka ce khushu'i ba farilla ne wasu kuma suka ce khushu'i fa yana cikin abin da yake kammala a ce sallaka ta cika sai da khushu'i in babu khushu'i sallaka a tauye take to waɗancan kuma suka ce kawai dole ne kawai in babu khushu'i ma babu sallar kawai yace wa sahihul awwalu sahihin zance shine al khushu' min fara'idis salah khushu'i yana cikin wajibabban abubuwa farillai na sallah yace kuma wa muhallul qalbu inda kushuri yake shine a zuciya Allahu akbar yace wa huwa awwalu amalin yurfa'u minan nas malaka ji zancan huwa awwalu amalin yurfa'u minan nas abu na farko da za a fara dauke shi a kwace shi a raba mutane da shi a cikin ibadarsu shine kushuri kenan za a zo lokacin da mutane za su nemi kushin ma a cikin ibadar su rasa gaba daya kana karatun qur'ani hankalinka baya kai zuciyarka baya kai tunaninka baya kai kana sallah hankalinka baya kai tunaninka baya kai kawai dai ka dai raka a hudu ne kawai Allah ya sa maliman kake bi ma ka san dai tunda baka ji an yi subhanallahi ba to dai hudu ta cika kai maza maza ka gama ga mutum ana yin sallah inda ka san su kansa ake da allura put ya tashi ya tafi ka rasa me zai yi kana cikin damuwa in an kawai sallah kai kullum baka so kana cikin matsala inda ya tsawai sallah saboda ai maza maza a gama kawai kai gaba kawai ka zo kai sallah a gigice a gaggauce cikin 'yan mintuna kalilan daƙiƙai kaɗan kayi ka gama ka je a wajen fidda motar ka a inda kai fakin sai ka minti 37 da sifan 20 amma ba a sallar ka duka duka da kyar kai minti biyu ko minti uku kana sauri amma ka je wani kuma ya rufe ka yana can kuma ya ki fitowa sai ya gama nafilansa ya gama wuridinsa sannan ya zo ya bude mota ya fita kana nan kana tsaye kai baka yi kushu'i ba kai baka yi nafila ba kai baka yi talata na baka komai kuma dole ka jira in ma ka samu hanya ka fita tana zuwa can wani dan adaidaita zai goga maka mota ku tsaya ku ta bala'i da shi sai kun yi awa ɗaya da minti arba'in daga baya kuma a zo a ce alhaji kai hakuri mana kai da Allah Allah ya rufa ma asiri kuma akan wannan sai ka ta da hankali ka da Allah buga babur ka duk abin da ma zai yi je sai kuma ka kama ya me ya faru sallar Allah ka tozarta tun a can baka yi ta cikin nutsuwa ba Allah ya jarabe ka ka bata lokacin da baka so ka bata Allah ka bata a banza sun goge motar ka a iska kuma an zo an maka tsawa a banza kuma ya burga babur ɗinsa ya tafi an ce duk abin da za ka yi ka yi wannan misali ne na buga muku wanda yana faruwa da yawa ko ka share masallaci ko kuma kai ta kasuwa ko ka bi iyayenka ko ko zaka bi iyayen wani duk wanda bai bi ubansa ba bai bi uwansa ba wallahi ta ya bi uban uban wani da uwar wani su gara ka su casa ka ai kwarai ko da gaske wata mata ce nake cewa nake gaya mata naga tana sa yayanta suna mata hidima na ce kin kyauta ai duk wanda yake da ɗaka sashi ya ma hidima tun wuri musamman ma mata a shagaltar da su su iya aiki a gida sosai ka ci moriyarta tana tsallakawa shekara goma sha kaza ba kai take tunani ba ita ma nata gidan take tunani ka bata yan lele ba ta kaza ba ta kaza ba ta komai ba abin da take ba ta taimakon uwanta ba ta taimakon ubanta ba ta taimakon yan uwanta ana ta wahala a kanta tun kafin a haife ta kuma aka zo aka haife ta ba a daina wahala a kanta ba aka kashe mata kuɗi ta yi makaranta ta yi kaza ta yi kaza amma babu rana ɗaya da zaganta a kicin tana taimakon uwarta gaskiya hajiya kin yi kuskure bayan shekaru kaɗan wani zai zo ya ɗauke ta ya aure ta yana zaune yana ɗora ƙafa ɗaya kan da ya dura mata a cire shi a kawo ruwa da wuri ko kuma in yi bala'i yau a gidan nan kuma ta zo ta ba shi hakuri kuma ta kawo masa kuma ya zage ta ya zage iyayenta bauta na safe daban na rana daban na dare daban ta yi hidima ta kawo ya ce bai yi ba a koma a saki ta ce to yanzu ya zan yi ce ki je ki gyara ta je ta gyara ta yi kaza amma da da take gidansu ai ba ta yi uwarta ba ba ta yi uwanta ba haka al'amarin yake so sa su yi maka hidima ka ci moriyarta ta taimaki uwarta in yaro ne in kana da gona ya je gona ya aiki in ba ka ba zai je ya yi wa wata yi zai je auri wata ko ba ka bane matarsa ce za ta ce a je a nemo kuma dole ya je ya nemo ya ta musu hidima ko kuma ya je wa surukansa in ya je ya auri wata wasu masu masu zuka ko ba ka bane ba su ta zuke shi bai yi wa uwarsa ba bai yi wa ubansa ba zai je ya wa wani gida ko ba ka bane ba ɗazun da aka samu kukan wani bawan Allah uwarsa tana nan cikin wahala cikin kunci Allah ya hore mai da rufin asiri ya ɗauki matarsa ya kai ta umara ya ɗauki matarsa ya mai da ita aikin hajji duk inda zai tafiya zai kai matarsa umara aikin hajji ba fashi amma uwarsa tana nan tana zaune kullum tana addu'a tana Allah ka kai mu makka Allah ka kai ni makka kafin na mutu wannan yarinya ce karama wanda bata kai ta kawo ba take masa nasiha tace yanzu wani Allah ya rufa maka asiri ka zo kana ta zurfin kai matarka aikin umara da aikin haji ga tsohuwar ka nan a kai ta taje ta ga kabarin annabi ta yi addu'a ko Allah ya yafe mata ko abin nan ta yi wa manzo Allah salati ta je makka ta yi addu'a ta je arfa ta yi addu'a ba za ka yi ba ke wallahi baki san halin da ake ciki ba ke kin san halin da kasar nan take ciki kaza kaza banzan bazara diga kasha kara me amfanin dan da bai san darajar kosa ba ka zo ka auri mace Allah ya saka mata da alkhairi ta yi hidima ta yawa amma wallahi bata kai uwarka ba wallahi bata kai ba wani ce ya ce ai zuwa nake kasuwa an samu atamfa mai mugo tsada in ta yi iya ta yi in sai wa uwata tukunna sannan yi kasa ce ku bani mai dan dama dama Allah kuwa laifi yayi sai na kai wa iyayena sun ci sun koshi tukunna uba uwa ba wasa ba ga hadisi ba ga hadisi a cikin bukhari ba wani bawan Allah kullum sai ya je daji ya tatso nonon shanu nonon dabbobi ya zo ya kawo wa iyalinsa su ci abinci su sha wallahi idan ya zo baya bi ta gidan iyayensa sai ya fara zuwa gidan babansa da mamansa ya je ya ba su ya tsuguna sai sun sha sun koshi sannan sai ya dauka ya kaiwa matansa da yayansa ya ce waɗannan su ne asali su suka fara kawo na duniya tukunna kafin na san wani riwayar bukari aka ce wata rana ya dawo yana rike da ƙwaryar nonon nan ya tarar da iyayen sun gaji da jira har sun yi bacci bakin cikin duniyar nan ya ishe shi ya rike wannan ƙwaryar nonon malam billahi azimu malam har sai da asubahi ta yi ya ce ya Allah ba zan je gida na ba wani dan adam ya sha nonon nan iyayena ba su sha ba ko ba zan iya tashin su daga bacci ba saboda ladabi babansa ya yi bacci ba zai tashe shi ba saboda ladabi iyayensa sun yi bacci ba zai iya kwankwasa musu ko ba ya ce ku tashi ba ya rike wannan ƙwaryar nono ya ce ko Allah zai sa su bude kofa ba su bude ba har gari ya waye ya kai musu bai musu bayani ba suka sha suka koshi sannan ya ɗauki sauran nonon ya ce bari in kai wa iyali na Allah ya sa masa albarka tawassuli yayi da wannan abun ya shiga cikin wani kunci Allah iya yi masa dutse ne ya zo ya rullube su ya rufe su shiga wani kogo wani katon dutse Allah ya turo shi kurin ya zo ya mulke ne su ya rufe su a cikin kogon nan amma da yayi wannan addu'a ya ce ya Allah in nayi wannan abun dan kai ne ubangiji ka yaye mana halin da muke ciki kawai mallam wallahi yana faɗin wannan addu'ar yana roƙon Allah yana cewa ga abin da nayi maka ya Allah wata rana nayi wa iyayena wannan hidima kawai sai aga dutsen da ya bude yuuu ya bude kawai sai suka fara ganin rana Allah ya karɓi aikin to shine nake ta buga muku misali ita hanya ta daidai malam a fili take amma wasu malam ba su dace da fahimtar ta ba iyaye ai ba ya su ai ba ya su shi yasa wanda Allah ya raba shi da babansa da mamansa zai yi kuka ya zubar da hawaye ya rasa gonar da zai yi shuka ya samu gidan aljanna amma wanda yake da su yake sakaci a kansu mace kaga wannan bawa wannan bawan Allah matar ta ba taimake shi ba ke yanzu ke banda saboda baki da tsoron Allah ke ya dauke ki ya kai ku umra ya kai ki aikin haji uwarsa lafiya ta kalau kafar ta lafiya kalau idan ta lafiya kalau bakin ta lafiya kalau ba kai ta ba kuma ke baki masa nasiha ya je kai iyayensa ba to wannan ma bai yi ba mala akwai wanda ma bai zai kai nasa iyayen ba sai kai iyayen matarsa shi ubansa ba uba bane uwarsa ba uwa bace saboda a can ya je ya ɗebo kaya bari ya je musu hidima wai ko ba a yi ne kuke zare mu ido kuna kallo na ne ba a yi ne ba na ji kun yi shiru ne ai ana yi ana yi Allah ka kare mu wallazina hum anil laghwi mu'ridun Allah ce masu imani sune masu kawar da kai ga dukkan lagwu wannan bayani ne na sifa ta biyu wato daga cikin sifofin mumini in an ce allahu shine ma la fa'ida ta fihi min al-aqwali wal a'mal duk abin da bai da fa'ida duk abin da bai da amfani na aiki duk abin da bai da amfani na ainihin wato magana shine lagu wasan banza wargi da duk abin da zai zubar da mutunci ko a yi shi ya saba wa ladabbai na musulunci shi ne ake ce da shi allahu kenan waɗannan muminai sun kasance suna gudun fadawa cikin abubuwa wato marasa kyau na zancen baka ko kuma marasa kyau na aiki da gangan jiki lokutansu gaba ɗaya suna amfani ne da su akan kyautata alaƙa da ubangiji tabaraka wa ta'ala shi sa Allah ce wa idan sami'ul lagwa a arzuwan idan suka ji lagawu ya sashen zance na gaya muku lagawu abin da bai da amfani cikin magana ko abin da bai da amfani cikin aiki shine lagawu to mumini baya bata lokaci akan wannan duk abin da kaga bai da amfani ka rabu da shi kawai me amfanin su kai gaba wanda bai zai ma amfani ko duniya ko lahira ba haka duk maganar da in ka faɗe ta bata da amfani duniya ko lahira sunanta lagawu to mumini baya lagawu وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا مروا باللغو مروا كراما suna wucewa in ana lagu to ba sa tsayawa a wurin Allah ganar da mu na malam والذين هم للزكاة فاعلون Allah ce bayan Allah na kwarai su ne masu ba da zakka da yawa daga cikin malamai suka ce wace zakkar ake nufi ana suka ce zakatul amwali zakka ta dukiya suka ce asalin zakka an farlanta ta ne a makka zakatul amwal tun kafin a yi hijira a koma madina aka farlanta zakka to kuma za mu mun ce ita suratul mu'minuna surar yar makka ce ai to shine Allah ya bayani suna ba da zakka um, makadir iya adadin zakka adadin kudi nisabi da masarif ko masarifuha inda ake ba da zakka da bayanin wato dalla-dalla na yadda za a ba da zakka duk wanda ya zo a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shekara ta biyu aka farlan aka yi bayanin tafasi na zakka da yadda za a bayar sannan kuma sunan manzon Allah annabi da ya zo ya sharhi da bayani kuma ya yi a cikin hadisai masu tari yawa kenan su kuma waɗannan bayan Allah muminai ne suna bayar da zakka an fi bi nafs jama'a duk wanda yake so ya zama mumini ya rinka cire zakka yana bayarwa alaji duk in kana so ka shiga layin muminai ka rinka cire zakka cikin dukiyar da Allah ya baka mana yau mutane Allah ya tara musu arziki Allah ya tara musu dukiya sun kwanta akan wannan arzikin da dukiyar malam ba sa cire zakka saboda babu gwamnatin da za ta ce me yasa ba ku cire ba ko babu hukumar da za ta bi su ta ce dole sai sun cire Allah ya maka nima wani yana cikin talauci bai da abin da zai ci bai da abin da zai sha bai da abin da zai saka bai da abin da zai daura bai da kaza bai da kaza kai ko Allah ya hore ma komai amma ka ki ka cire haƙƙin Allah yanzu ba a cikin kuɗi fa a cikin kuɗi fa sai ka kasa dukiyar ka kashi 40 ka ɗauki kashi ɗaya ka ba Allah kamar misali in kana da miliyan 40 to miliyan ɗaya ne zakarka kuma shi ma fa ba koyaushe ba sai kudin ka ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da wani abu kai kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas ba ka da shi ne nisabin zakka a bana ba ka fara cire zakka duk kudin da kake juyawa in ba su kai kusan miliyan biyu ba bara ma ka fara cire zakka ba sannan ba ka cire zakka sai kudin sun shekara sun shekara amma duk da haka wasu ba sa cirewa da yawa akwai attajirai da Allah ya musu wadata da dukiya karam kacam ku bincika ko yaransu ko matansu ko 'ya'yansu ku ce wai ina alhaji yake kai zakarsa babu labari cirewa ne ban sani malam wani kudin da Allah ya bashi dukiya da Allah ya bashi kadara da Allah ya bashi arziki da Allah ya bashi harka da yake yi wallahi idan zai cire zakka dole mutanen garinsa sai sun sani saboda yawan dukiyar to ko daukewa kake ka kai wani garin to ya aka yi ka nemi kuɗi a cikin mutane kuma ka ɗebe zakar ka kai wani guri ka ba wasu daban ya labarin makotanka to ya labarin danginka yan uwar mahaifiyarka yan uwan babanka da suke cikin bakin talauci in kana cire zakka ina kake kaiwa kai baka gina masallaci ba kai baka gina makaranta ba kai baka je asibiti ka kai kudi kace a taimakawa gajiyayyu da marasa lafiya ba kai baka yi kaza to me kike da kudin ka kudin ka na yawo ne sai dai ka buga yara a tafi ba ni sunan shi a tafi Dubai a tafi Ingila a tafi America a tafi South Korea a tafi wane ne a je a hau jirgi a yi lilo a zagaya a dawo kana kuma jiran Allah ya ci gaba da karama amma baka iya ba da talakawa kinsu akwai kuma masu kudin da suke yin wata dabara wai sai mutum ya ƙi cire zakar sai an zo aikin hajji sai ya tsitsinci wasu mutane kanin matarsa wani wanda ya dan tsaya masa ya masa hanya lokacin da ya zo neman matarsa wani kaza dan gidan abokinsa wani waye duk sai ya lissafa ya ce a lissafa fa masa mutum ɗari ya biya musu kujerar makka ana ta masa addu'a ana cewa Allah ya albarka ashe da kudin zakka ya biya to alhaji wa ce maka wa ce maka makka yake so ya je da kudin sa wa ga maka ka bani kudi na kawai a gaskiya ne tunda hakki ne na Allah ya ce a fitar wa ce maka makka nake so na je akwai kuma attajiran da su ma dafa duk wannan neman fafa da neman suna sai mutum ya zo ya hada kudin zakka kawai sai ya tara mutum ɗari ɗari biyu duk sai ya biya musu kudin umara kaga ya samu suna ya yi kaza ya yi kaza to wa ya ce maka umara yake bukata mutumin da yake fama da dawa da zai ci da kudin asibiti da kudin makarantar yara ka je kai shi umara wallahi umaran nan bata zama wajibi a kansa ba wani bawan Allah aka bashi kujerar makka yana cikin mugun talauci mala talauci na a faɗa a gani kawai sai wani babban alaji sai ya turo mai ya ce wai an bashi kujera sai ce kujerar mi aka ce alaji ta makka ya ce a canja ta a bani kudin ya aka yi ce yo me zan tafi makka ba da abin da zan ci zan tafi makka ba da inda zan kwanta zan tafi makka ba da jari zan tafi makka ba da kaza kurin alila ne a hau jirgi in je in dawo ina labbaika Allahumma labbaika iyali suna kuka yace a hada mun kudi na a bani dan Allah ma ce ai liman istata'a ilaihi sabila ko ko ba ga bane ko ba haka yazo a hadisi ba wanda yake da iko yace ni ban da isa ba yace in kudi na ne a bani aladin ne yace sai dai yaje yace to ka rike kujerarka ba fa cewa ne an baka kai haka ba labari nake bayarwa yauwa kaga wannan yana da fiqhul aulawiyat yana da fahimta yana da ganewa magana ta gaskiya mutum yana cikin talauci da rashi yana cikin bukatar kaza ka zo ka dauki kujera ka bashi a'a ba shi kudin ya je ya jari shi ma baɗi ya biya ya biya wa matarsa kuma magana ta Allah fa shari'a ba bata ce fa mutum yana cikin yunwa yana cikin talauci yana cikin bukata ka ɗauki kujeran makka ka biya masa miliyan biyu ko miliyan ɗaya da wani abu ka biya masa ba alhali kuma baka bashi abin da zai ci ba baka bashi kaza baka bashi kaza ba lokacin ka taimake su su ci abincin su samu abin da za su sha sabanin abin da za su daura wallahi shi yafi alkhairi dan wannan hajjin bata zama musu wajibi ba kai ne ta zama wajibi akan ka tunda ka tara kaga wannan fahimta ce su a rinka cire zakka wasu kuma dabara suke yi sai su ki cire zakkar sai su je su sayo motocin haya ko babura ko taxi taxi da kudin zakka sai su zuba su a hanya sai su ce direba ka rinka rage farashi in ana zuwa kaduna a 1,700 kai ka rinka karban 1,500 200 ita ce zakka duk wanda ya hawa wannan motar an bashi zakka akwai masu sayin injin tonar rijiya sai ya je ya sayo injinan tonar rijiya sai ya rinka zuwa in ana tona rijiya a 200 sai shi ya tona maka a 180 sauran kudin yana rikewa wai ashirin din ita ce zakka wai Allah ake yi wa wayo shi yasa na gaya muku da Allah ya farlanta zakka a shekara ta farko a shekara ta biyu sai bayani akan suwa za a bawa da kuma kadarin adadin dukiyar da ta kai a cire mata zakkar kuma da kansa yayi bayanin suwa za a bawa a cikin suratul tauba to amma yau mutane sai yadda suka ga dama suke da zakka su wannan masu kokarin biya ke akwai masu zuwa cire miliyoyin kuɗi suna ba da zakka amma suna biyan sai kaga suna raba 500 200 300 masu kokari 1000 2000 3005 da sauransu a alaji in za ka cire zakka ka ba da mai kauri yawwa in dai ka cire zakka mai karfi to ka ba wa mutane kuɗi mai karfi samu kamar dubu ɗari bakwai da hamsin ka ba shi yana sai da yalan bello da gauta ka ba shi ɗari bakwai da hamsin kaga zai canja wilbairo zai zuba yalan bellon sa a wadace har ma ya ƙara da lemo da ayaba ko ba ka bane kuma ya cafa nan shekara guda ya dan samu keken da zai rinka dan hawa ya dan samu babur da zai rinka hawa amma ka zo ba da zakka ka tara mutane ka ce a maka lis ku ta tarawa ana muku lis an tara muku mutane wajen dubu kaza ku zo ku ce wai a raba musu wai 2000 2000 kuma su ce wai a ce wai wai su taya mu da addu'a an ki a maka addu'a ina ganin in na muku bayanin suna ba da zakka kawai na wuce ba muku wannan sharhi ba ba za ku fahimci ayan nan ba so akwai waɗanda ba sa ba da zakka kwata-kwata akwai kuma wanda suna ba da zakkan a kuskure akwai kuma wanda suna yi wa Allah wayo ne wai ya tashi ya baka wannan kudin amma kuma ya laifi kana kyashin ka cire zakka mala a banzin buzura in suka tafi yawon duniya wallahi za a gaya maka miliyoyin da suke kashewa abin zai baka mamaki a banzin bazara a iska kurin wani ya ce ya ɗebi iyalinsa sun tafi ɗan shakatawa haka ya ce kafin kwana bakwai kwana takwas ya ce da ya duba sai ga sun zubar da wajen miliyan ashirin da uku eh a mata an suka samu guri ai miƙe kafa suke yi duk inda ta shiga sai ta ɗauko kaya ta zuba a jaka ce a biya daman da kati ne na aiki za a ke biya ta sayi gwalagwalai ta sayi waye sauransu can kuma fa ga makotansa nan suna mutuwa da yunwa ya baro makotansa a gida masu gaishe shi kullum makotanka kullum sai sun gaishe ka amma 'ya'yansa sun kasa zuwa makaranta saboda ba su da hali masallacin unguwanku baki kirin ba inji ba janareto ba mai ba ka iya ba ka iya taimakawa amma da ka tashi shan iska zaka daloli ake zubawa ake canjawa a je a murkushe su a kashe su a more amma hakkin Allah ba za a bayar ba shi sa dukiyar ba ta da albarka a gashi nan ba suna kunan sai dai kudin ya ta mutu a biki ba ku gani ba a bikin banza alfahari na iska mace ɗaya ta je ta sa rigar miliyan kaza tsirara sakitar kasiyatun ariyat ga tsadar suturar ga kuma ba ta rufe jiki ba damsul basira ce zulmatun ba zuwa fauka ba in ji mai alari ya ce ya ce wa damsul basira ce wal kuzulani a ɗauki hoto a nuna a kashe kuɗi gashi ana ga an sa riga amma ba rigar ba ta rufe ko ka faɗa ba ta rufe ba komai yana waje kawai amma an baka baka wannan riga tashi ka jari wai wannan wai shine birgewa wai shine jin daɗi ayi kaza ayi kaza a kashe kaza ayi kaza a kashe kaza gashi nan a banzan bazara mutum bai yi komai ba yanzu kuma Allah ya jarrabe shi yarinyar da ka kashe kuɗi ka kashe mata wannan miliyoyi ka aure ta kuma ya zama ba kai ɗaya bane mijinta eh tana yi kuma da wani wani yana kiranta tana fita wani wasu suna zuwa su dauke ta duk wayanka in baka auri mata kirki ba sai ta maka wayo tana nan kana ihu an yi ta hoto an yi kaza kaza shi ba kai kadai bane mijin eh ai malam Allah shine maganin mutane ubangiji Allah kiyaye mu wannan sifa ce mai muhimmanci kuma Allah ya ce Ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa cewa sifa ce ta mumini yake cire zakka to wallahi da ka tara dukiyar da baka cire zakka wanda ba a baka ba ya zo a cikin sahih bukhari duk wanda Allah ya bashi dukiya bai cire zakka ba alhaji da kai nake ba ba wancan miliyoniyan nake nufi ba da kai nake duk wanda Allah ya bashi dukiya bai cire zakka ba yumassalu lahu shuja'un aqra' yana shiga kabari kafin a tada kiyama za a yi masa wato wannan dukiya za a mai da ita wani bakin kuburcin maciji mai kora mai sanko baki mai guba zai zo mutum yana kwanci a kabarinsa yana tsaransa in ji annabi kaf yana ana maluka ana kanzuka sai mutum ya yi kara ya yi ihu ya juya sai ga bakin maciji ja yana saransa sai macijin ya rinka masa magana yana cewa ni ne dukiyarka da kai cire zakka ni ne arzikinka da ka tara baka ba da hakkin Allah ba in ji annabi Muhammad ana maluka ana kanzuka wannan fa zai yi ta saransa ne har Allah ita da kiyama ba a san shekara dubu nawa zai yi a cikin kabarin na a kwance ba wannan kurin akan zakka da baya bayarwa malam ka duba yadda mutane suke wasa da kuɗi ana babu kuɗi babu kuɗi amma ana ta gina gidaje babu kuɗi babu kuɗi ana hawa motoci sababbi kal wani a tajiri yake gaya mai yace yace yace malam wallahi rabona da na hawan mota ni kwatano in hawan mota kwatano sama da shekara talatin yace sabuwa nake barewa tar a leda na ce gab mu ne yanzu idan ka zo ko keke ka sayo kwatano sai an zo ana mamurawa ne a keke ka yi Allah sa albarka shi wannan tun kafin a haife ka ma ya baya hawa ma kwatano sabuwa ke tar yace kai a leda yace a wayata nake zama duk wata mota da take a nan duniya zan duba ta in tambayi farashin ta a bude min injinta da cikinta da komai ina kan gadona ina gida in ta ingila ce in ta amerika ne in ta koriya ce in ta ina ne in ta ina ne in duba ta in ganta a tashe ta in ji kararta eh ya ce in sa kati kurin ba miliyan kaza ba ne ba yana ɗakinsa kurin lambobi zai danna a waya zai sai mota a ce da shi wata kaza ranar kaza ga wata kaje gindin teku mota kaza ta sauka kuma wallahi ba za ta filin ba za ta zo ya zo ya hau in kun gayyace shi daurin aure ya zo da ita amma wataƙila shi wanda aka daura auren nasa da ƙire biya sadaki ni ban na da damuwa da yawa akan harkar zakan nan ba zan tsaya kawai akan ta wai a gaskiya ne wallahi duk wanda yake rayuwa a ƙasar ne ya ga abin da ake yi in yana bibiyar abubuwa wallahi sai ka ji kamar kanka zai fashe saboda rashin adalci da barin mutane a cikin talauci suna da dama amma ba sa bayarwa sai wanda Allah ya ware ya Allah duk wanda yake da kuɗi yake ba da zakka ka yi mai albarka a cikin dukiyarsa wanda kuma ya rike ya ki ya bayar ya Allah shi ma ka rike masa gam ka ɗanɗana masa ya ji yadda muke ji mu da ba mu da shi wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh